بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 14 ga watan al-muharram shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Julai shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na takwas insha Allah cikin jerin darussa daga littafin qa'idatun fil mahabba wallafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangije ya gafarta masa wannan littafi na ibn Taymiyyah yana tattaunawa ne akan tabbatar da wato ubudiyar bayi ga Allah madaukakin sarki da kaunar da bayi suke wa Allah sawa'un bayi waɗanda suke mukallafai wato aljinu da mutane kenan da kuma sauran bayi waɗanda Allah bai kallafa musu shari'a ba dukkaninsu suna da nau'o'in bauta da suke wa Allah madaukakin sarki tau'an aukarha kamar al'adar ibn timiya a littafansa yana yawan kawo masail da suke a gefen asalin matsalar waɗanda za ka yi ta samun fa'idoji game da su Allah ya gafarta mishi yana mana wato tattaunawa game da ma'anar addini wato lafazin addini a matsayin shi na tsarin rayuwa a matsayin shi na abin da ya riga ya zama wato al'adar ga ɗan adam a ko da yaushe yana yinsa da kuma abinda wato dan adam ba zai iya kubutuwa daga kasancewar yana da wani salo na rayuwa wanda yake gudana a kai na tunaninsa na aiki da gaɓoɓinsa na manhajin rayuwarsa ba bayan da ya kawo maganganu daga cikin tafin Allah maɗaukakin sarki da hadisai da maganganun malamai sai kuma zai fara magana akan asalin ma'anan ita kalma addin din inda ya ce wa minhu daidanu يقال هذا ديدنه أي عادته اللازمة فإن ديدن من دان بمنزلة الصلصل من صلى وكبكب من كب هو تضعيف له والمضعف قد يكون مشددا وقد يكون حرف لين وهم يتعاقبون في كلامهم وهم يعاقبون في كلامهم كثيرا من الحرف آآ آآ المشدد وحرف المثل كما يقال تقضى البازي وتقدد ويقال تسرر وتسرع يتي ومنه الديدن daga kalmar addin aka samo kalmar addaidan dandana wato ai tayin abu ayu yau ayu gobe ai asaba da shi yuqalu a larabci akan ce haza daidanuhu wannan shine kai kawon wani ai adatu maka ce daidan ana nufin abin da ya zama al'ada ga mutum yana yin shi ko da yaushe allazima al'ada shi da ta lazimce shi ko da yaushe fa inna daidana domin lafazin daidana min dana daga lafazin dana ne dana ya dinu ad-daidan bi manzilati ya yi kama a wajen ƙa'idar shi ta larabci da salsala min salla lafazin salsala wato shi ne ƙaran kwaran kwatsa ko ƙaran ƙararrawa in ta yi ƙara sai a ce salsalatin jaras ko salsalar ra'adu to shi ma kaga wato harafi ne mai maimai kalma ce mai maimai min salla asalin salsala daga sallan wa kabkaba a ma'anan kabkaba shine yayi kokowa da shi idan idan suka yi musara'a sai a ce kabkaba fulanun akahu wani ya kokowa da ɗansa daga kabba yace gashi nan kaman fa kubkibu ko fiha hum wal ghaun aka kayar da su aka watsa su ciki gashi nan a hadisi wa hal yukabbu وهل يكب يكب الناس على وجوههم menene zai kifar da mutane idan mutum ya kare dan uwan shago kuwa sai ya ce kabkaba yayi kokuwa da shi har ya kada shi wa huwa tad'ifun lahu wannan kalma da aka ce kabba akwai tad'if shine maimaita harafi kabba kaga an maimaita shi kenan wal mudha'afu kad yakun mushaddadan dama kuma shi harafi wanda aka maimaita a cikin kalma zai iya zama mai shadda ne sai aka ninka su wajen kamar shi kanshi lafazin shaddadin kaga ai shadda dalun ne guda biyu ɗaya mai ɗauri ɗaya mai wasali sai a shigar da su junansu sai a sa alamar shadda kamar dalla haka da ire-irensu wa kad yakunu mushaddadin wa kad yakunu harfa linin yana iya zama kuma harafi ne na lin shine kamar wancan dai daidan kaga dalun da ya'un ya'un din nan mai dauri shine harfa lin daidan sai yake da daddan a wajen wannan ka'idar mun gane shi ce wa hum yu'aqibuna fi kalamihim kaseeran bayna al-harf al-mushaddad wal harf al-masal su larabawa a cikin zancen su suna mai juna tsakanin harfa guda biyu nan tsakanin harafi mai shadda da harafi irin shi maimai to sai a ninka suri guda kama yi kalu kama idan ka ce taƙaddal bazi ɗaya yake da ka ce taƙaddada taƙaddada da taƙadda wa yi kalu haka na aka ce tasarrara da tasarra asalin ma'anan taqaddada shine wato albazi shine tsuntsu din nan ko igul aka ce taqaddada ko taqadda shine ya ya kai sura ya kai wafta ma abin farautar shi da da gudu haka yadda yake yayi yayi sulo din nan ya faki ido sai ya tafa to shine taqaddada ya ya afka tasarra da tasarrara shine yayi yayi sadaka asalin lafazin alqab shine sautin faduwar abu sautin faduwar abu mai nauyi shine taqaddara to yakan wannan iskar da yake tawa ta wu ita ake ake ake ake fassarawa a wajen wadana lafazin dana duk wannan lafazi zance ne akan wato kalmar wadana shi kuma lafazin dana yakunu min al-a'la al-qahir yana iya faruwa daga na sama wanda ya fi ƙarfin na ƙasa wa ya kunu minal motsi kuma yana iya faruwa daga na ƙasa wanda yake biyayya wa na sama wato lafazi ne wanda yake da ma'ana da sama da ƙasa kamar maula akwai maula na sama mai gidan akwai maula na ƙasa yaron gidan ko yuqalu idan ka ce dintuhu fadana ai qahartuhu fadalla idan na sama yace dintuhu na bi da shi sai ya biyu to ya zama min al'ala al-qahir kama yuqalu kamar da yake cewa kamar da mawaki yake cewa huwa huwa danar rababi id karihu dina dirakan bi izzatin wasiyali huwa yace shi wato wanda ake magana akan shi danar rababi danar rabbab ya biyar da na ƙasa da shi izkarihud dina yayin da suka ƙi addini dirakan da izzatin wasu yali ya bi da su da ƙarfi da ainihin wato abin nan da makani wa yuqalu fil a'la ana faɗa game da shi dai wannan ɗin a ce kamata dinu game da min al'a'la alqahir wanda yake na sama aka amfani da lafazin don ishara zuwa gare shi a karin magana ana cewa kamata dinu tudanu kamar yadda kake yi kaga min al'ala kenan tudanu to za a yi maka za a bi da kai a haka wannan lafazi kamar da ibn qutayba yake fada yace hiya hikmatun baliga tanaqalat hannasu qadiman tanaqala hannasu qadiman wata hikima ce ta lafazin kamata dinu tudanu lafazi ne na karin magana azanci ne wanda mutane suke cirata shi daga waje zuwa waje tunda an saba da jin zancen har ya zama kamar ma nasi ne yarurruka suna da irin wannan yanzu ko da hausa kace ai Allah ya ce tashi in taimake ka aga yan izala ne ko suke inkarin wannan sai ai na Allah ya ce amma sauran mutane duk sun yadda ya zama kamar nasi ce ba maraya sai rago to zaka ga wasu zantukan suna da hikima kuma zaka iya extracting musu madogara a cikin literatures na addini in ka so zaka iya lalubar abin da ke goyon bayan wannan hikimar to shine irin wannan kamar yadda shi ibn Qutayba yake cewa yace wannan lafazi yana da shawahid da yawa a cikin alqur'ani da hadisi idan ka je kuma littafin miftahu dar sa'ada ibnu qayyim shi ma ya faɗi magana kwatan kucin wannan sannan akwai kuma riwayar da aka ruwaito game da haka abdurraqi sanani ya ruwaito ta daga abu kilaba mursalan da mu abu kilaba tabi'i ne cewa wai annabi wai ya ce albirru la yabla wal ismu wal ithmu la yunsa wad dayyanu la yamut sai annabi ya ce if almashita kama ta dinu tuda hadisi ne mashahuri a bakin masu wa'azi amma bayi da isnadi lafiyayye isnadin shi mursali ne ba shi da inganci wai annabi ya ce wai albirru la yabla aikin kirki baya faduwa ƙasa bamba albila shine kamar bin nan riɓewa kenan ko lalacewa ko aka ce abu ya yi bila ya ya kame da aka aje danyen abu ya bushe ko ya lalace to albiru la yabla wal ismu la yunsa zunubi ba a cin shi ga banza ba a manta shi wadayyanu la yamut addayyan wanda yake bin mutum bashi baya mutuwa ko ya mutu bashin da nan sai annabi ya ce if almashita yi abin da kaga dama kamata dinu tudamu yadda kai haka za a maka ko yadda ka dama haka wata rana za ka sha amma dai hadisin bai inganta ba maza ga zantuka ne na hikima wanda suna iya samun abin da zai go bayansu a cikin nasushi kamar ita kalmar kamata dinu tudamu yadda kai haka za a yi maka kaga yayi kama da irin hal jazaul ihsan illa al ihsan da irin wa aufu bi ahdillahi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum da irin fadkuruni azkurukum da irin in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum haka ga sanan da yawa ire-iren su irin irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama suna nan da yawa abubuwan da suke nuna ka'ida ta aljaza'u min jinsil amal wallahu a'lam wa amma dinul muti to shi ko dayan na ƙasa wato wanda yake ƙasa wanda yake da na sama da shi bawa zuwa ga ubangijinsa fayusta'amalu muta'addiyan wa da'iman wa laziman ana amfani da kalmar a wurinsa ta yi ta'adda zuwa ga maf'uli ko ta zama lazima yuqalu sai a ce dintullaha ina wa Allah addini wa dintu lillahi majruri kenan ويقال فلان لا يدين الله دينا وانا baya bautata wa Allah wala yadinu lillahi ana iya kawo shi da haka da yana fihi ma'ana ta'ati wal ibadati wa ma'ana zul saboda a cikin lafazin idan aka kawo shi da haka akwai ma'anar da'a ga Allah akwai ma'anar ibada ga Allah akwai ma'anar rusunuwa a gaban Allah fa idza qila idan aka ce danallahu fa danallahu afwan in ka ce danan laha ka kawo shi da mafu ya zama muta'addi fa huwa qauluka to da yake da ma'anarka cewa aba Allah yayi wa Allah da'a wa ahabba ya kaunaci Allah wai da kila idan kuma ka ce dana lillahi ka kawo shi da majruri fa huwa kamar qauluka kamar cewanka zalla lillahi wa khasha'a lillahi ya ya rasuna a gaban Allah ya ji tsoron Allah وقد ذكرت أن اسم الإبادة يتناول غاية الحب بغاية الذل yace kuma na ambata a baya cewa sunan ibada ya ɗauki ma'anar kaiwa matuƙa wajen ƙaunar Allah da kaiwa matuƙa wajen risina a gaban Allah wa haka dinu to haka ma lafazin addini ɗin shi ba allazi yadinu bihin nasu yadinu bihin nasu fil batin wa zahir shi ne abinda mutane suke kudircewa kuma suke aikatawa a ɓoye da kuma a bayyane yace la budda fihi min al-hubbi wal khudu'i dole a cikin ma'anar shi akwai so da risina bi khilafi ta'atihim lil mamluki wa nahwihi lil muluki afwan wanda ya kamata ya zama da'atuhum lil muluki ko a da sabanin biyayyar da kake masarki mai mulki ko shugaba na duniya wa nahwihi zaka yi mishi da'a wataƙila har ma baka kaunar shi a zuciyarka babu wannan tsoron irin tsoron da kake wa Allah babu wannan soyayyar babu neman wani wato abin nan a neman yardarsa kana yin da'a ne kawai saboda an tarsasa maka ko kana bin doka ko akwai abin da kake nema ko abin da kake so ka samu saraka zaga daga ran da aka ce bayi da mulkin babu mai sake mishi da'a babu mai sake kula shi ba ka sake jin ma labarin shi yanzu shugaba nawa ne aka yi ko gwamna wanda da kowa na mai da'a ya mai biyayya ya ziga shi a yi mishi waka a yabe shi har a yi ƙarya don nuna cewa ana tare da shi a shirgidan rediyo a buga jarida pa ya ce kaza sa ya ce kaza mawaƙa su ce kaza amma daga ran da aka sauke shi wani ma baka san ina yake yanzu yana kano yana sokoto yana abuja yana dubai oho shi ya sani yana lahira ba wanda ya sani shugaban ƙasa da ya sauka kwanakin baya sai nake daga abuja ma zuwa garinsu da za a raka shi kyale shi ma suka yi fita batun shi suka yi duk waɗanda suke mukarraban nashi waɗanda yanzu yanzu nan fa suke yan fek ɗinsa ko federal executive council ɗinsa ana cewa ya sauka suka rabu da shi ya koma gida ba wanda ya kula shi kuma suka ci gaba da fati da sabon shugaban to kaga wannan shine abin nan surar shugabancin duniya saboda ba shugabanci ne madawwami ba ba shugabanci ne na gaske ba ba shugabanci ne wanda yake mutum yana da ƙahariya akan mutane shugaban ma yana iya ce a yi abu kaza a ƙi wani ma kabals da ake cewa ko su suke mulkin sai wanda suka ga dama sannan shugaban ƙasan ya gan shi sai abin da suke so sannan shi za a faɗi sai wanda suka ga dama shi za a baiwa muƙani sai zama shugaban ƙasan kawai suna ne jikana yi ka ceremonial su su ne asalin masu rike da kuwa da sulta Allah ya kyauta malin ya ci gaba da cewa wallahu subhanahu wa ta'ala uke fa innaha qad takunu khudu'an zahiran faqat biyayya ga shugaban na duniya tana iya zama risinawa ce a zahiri kawai zuciyar bata risina ba wani ma ya tahayyalul fursa lil inqidadi alayhi da zai samu dama ma zai iya zai iya kashe shugaban ma kamar da wasu suka kashe ba ɗaya ba biyu ba malam yace wallahu subhanahu wataala samma yawmal qiyamati yawmaddin kaga Allah ya kira ranar alkiyama yace mata yawmuddin ranar sakamako kama kala malik yawmiddin mamallakin ranar sakamako wa huwa kama rawa kama ruwaya an ibn abbas wa ghairihi min as-salaf ma'anar wannan waje kamar da aka wutar gaba dan Abbas da wani su cikin magabata cewa yauma yadinullahu li'ibada bi a'malihim in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran ma'anan yawmuddin kamar da ke cikin tafsirin Imam Tabari cewa wato ranar da Allah madaukakin sarki zai yi mutane hisabi da abin da suka aikata in khairan fa khairan idan alkhairi suka aikata a ba su alkhairi wa in sharran fa sharran idan sharri suka aikata a ba su sharri a cikakken riwaya sai ibn abbas yake cewa illa man afa anhu a bangaren sharri Allah yana da dama kuma ya tsara wa kanshi yana yin afuwa ga wasu fal amru amruhu al'amarin na Allah Allah kuma na afuwa wadhalika yatadammanu jazaa'u jazaa'uhum wa hisabuhum wannan yana dauke da wato yi musu hisabi da sakanka musu da gwargwadon hisabin da aka yi musu falihada man qala huwa yawmul hisabi wa yawmul jazai faqad dhakara ba'da sifatid din wanda yace ma'anan yawmud din shine yawmul hisab da yawmul jaza to ya ambaci wani sashe ne na ma'anan kalma addin qala ta'ala Allah yace kalla bal tukadhibuna bid-din a'a wato kuna ƙaryata tashin alkiyama ranar sakamako ko wa inna alaikum lahafizin Allah ya ce kuma na rantse muku akan ku akwai mala'iku masu kiyaye duk abin da kuke aikatawa masu gadin ku kiraman masu daraja ne katibin kuma marubuta da abin da kuke aikata kuke aikatawa ya'lamuna ma taf'alun suna sane da duk abin da kuke aikatawa Allah ya ce innal abrara lallai mutanen kirki lafi na'im wallahi suna cikin ni'ima Allah ka samu cikin ta wa innal fujjara lalle fajiran bayi lafi jahim wallahi suna cikin jahim Allah ka tsare mu yaslaunaha yawmaddin za su shige ta ranar sakamako can da aka ce tukadzibuna biddin to wata rana ce da a shiga ranar sakamako din yawmaddin wama hum anha bighaibin kuma da dai su ba za su zama masu zama ba sa wurin ba kuma adara kama yau muddi Allah ya ce me ka sani me ya sanar she ka abin da ake kira da ranar sakamako kuma ma adara kama yau muddi kai wai me ya sanar she ka ranar sakamako Allah ya ce yau mala tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wani rai bai iya yi ma wani tsina na wani rai komai wal amru yawma idhil lillah komai ya kuma hannun Allah a wannan rana ya kama nan da tabbatar da cewa ranar sakamako shi wato yawmul din shine ma'anar ranar sakamako wa qala ta'ala kuma Allah yace falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin Allah yace falaula to ya abun yake ne in kuntum ghayra madinin in kun kasance ba a fi ƙarfinku ba in kun kasance wato ba Allah ne ke juya kuma kuke juya kanku in kun kasance ba Allah ne ke bada sakamakon abin da kuke ba kuke yi tarji'unaha in kun isa ku dawo da ran falawla idza balagatul hulqum go wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tash'urun Allah yace idan rai ya kawo cikin makogoro sa'ad da mala'ikun mutuwa suke cire ran kowa yana tsaye yana gani ba wanda ya isa yi wani abu shi sa akwai wani sarki cikin sarakunan daula a daular Usmaniya wanda ake cewa Sultan Bayezid wanda babban jarumi cikin jaruman sarakuna da aka yi Allah ya gafarta ne da wani ya soke shi wani shedanin kafin ya soke shi da da khinjar kaman wuka mai guba ita ce sanadiyar mutuwar shi bayan an gama jihadi fa ya ci nasara ya zo yana kikkewaya cikin gawawaki a shi a kono da bai mutu ba wannan rabin gawa kawai ya mamaya da wata tsitaka a hannunsa mai guba ya caka mai so da aka yi maganin duniya nan bai kai labari bai mutu to da zai mutu sai ba da wasiya ya ce idan an tashi ɗaukar gawar shi so yake likitoci yana da tim na likitoci an ce su kamar su goma sha biyar ne likitocin shi ne personal physicians ɗin shi ne kawai ya ce su yake so su ɗauki gawar shi ya ce sannan kuma duka dukiyar da ya bari ɗakuna na zinare da azurfa da jauhari ya ce a ɗaibo su duk a zuzzubar a ƙasa a zubar dama da hagu ta inda za a wuce da gawo shi in an wuce a batalakawa da su kwashi aka rasa gane wai me yake nufi da wannan me yake nufi da me hikimar wannan sai daga baya wani malamin tarihi yake analysis cewa to shi ya gane hikimar hikimar shi ne yana nuna mutane cewa likitoci ba su ne ake ganin suna iya kare mutum daga mutuwa ba to ga su suke dauke da gawa wanda suke karewa ba su iya kare shi ba bayan sun yi duk ya kokarin su sun kasa kare shi sannan kuɗi ba su ne ake ganin abin da idan mutum yana da su ya samu izzar duniya ba to ga su nan bayan an tara su ga yanan ya mutu ya basu sai yana ganin abin da yake nufi da wa'azin da yake mutane kenan da wannan mutuwar tashi to shine Allah yake ba mu labari anan cewa idan muna da mara lafiya duk yadda muka kai ga muna kaunar shi muna san shi ba ma so ya mutu a taru ga likitoci ga ƴan uwa ga masoya ga masu addu'a ga ƴan dubiya Allah ya ce idan ran nan ya kai makogoro idan kun isa a cikin ku saboda kuna kaunar wannan mutumin kun isa ku dawo da ran shine falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha ku dawo da ran ya koma cikin mutumin ya ƙi mutuwa in kuntum sadiki ne inda gaske kuke ba wanda ya isa in Allah ya tashi kashe mutum babu yadda aka iya duka ƙarfin mulkinsa da imaninsa da kyan halayensa da buƙatar na kusa da shi zuwa gare shi da yadda yake son ya rayu da lafiyarsa da ko menene babu abin da zai taimake shi akan ya wuce lokacinsa lokacin mutuwarsa to shine amma dai shi shahidin malam anan madinin da aka ce madinin yace ai makhurin kaga min al'ala din kenan ila al'adna wa mudabbarin waɗanda ake juya su ake tarsasa su wa mujizin waɗanda Allah madaukakin sarki yake yi musu sakamako yace a a gashi yake ƙara bayani yake cewa ibn jauzi a cikin zadul masir yana cewa gairu madini tana da mazance guda biyar akwai ko dai ahaduha muhasabin shine tafsirin dahak daga ibn abbas wa bihi qala al-hasan wa ibn jubair wa ata wa ikrima ko kuma ma'anan shi muqinin muqinin shine maganar mujahid wato masu gasgatawa na uku kuma ma'anan shi mab'uthin wato waɗanda za a tada su ranar alkiyama shine maganan qatada har ila yau ko kuma na hudu shine mujizi waɗanda za a musu sakamako kama yuqalu dintuhu wa kama tadinu tudan wa qala abu ubayd qalahu abu ubayda na biyar kuma shine mamlukina azilla waɗanda suke wato bayi makaskanta min qaulika dintu lahu bit ta'a in kace na nayi wa wani biyayya wato kana ƙasa da shikin daidai wannan kamar yadda ibn timiya yake bayyanawa ma'anar kalmar addini wa idza kana kullu amalin am mahabbatin wa iradatin to idan muka yarda da cewa duk wani aiki duk wani motsi bayi suna yin shi ne saboda kauna da suke wa ubangiji kuma suna da irada sun nufaci yin haka wattarku to shi kuma barin yin abu kin yin abu yanzu an waye gari ɗin da safi yanzu ko mutumin da watakila hanyar da bai sallah asuba ba ya ƙi saboda kafiri ne shi ko fasiki ko mai sakaci ya ƙi ya bautata wa Allah misali an bugudin saboda ƙi ƙiyayya wa karahatin da ƙyama wa kullu ahadin kowane mutum ɗaya hammamun wa harithun lahu hubbun wa bugudun kowane mutum ɗaya mai ƙwazo ne da himma akan abin da yake so yana da so yana da ƙi la ya khulul hayyu anhuma so da ƙi himma akan abin da kake so da sanyin jiki akan abin da baka so wannan ya daga cikin wato natural emotions al'awatifu tabi'iyya wanda ɗan adam bai rabuwa da su akwai wasu halaye na ɗabi'ar ɗan adam wanda su suke mai da shi ɗan adam idan babu su babu ɗan adam to daga ciki akwai so da ƙi akwai yunwa da ƙoshi akwai farin ciki da fushi da makamantansu waɗanda suke awarid ne da ke bujiro wa ɗan adam ko da yaushe da babba da yaro da mai ilimi da marashi da mai kuɗi da mara kuɗi da namiji da mace da mai hankali da mawakaci kowa yana da su su ake su ne kaji ya ce la ya الحي عنهما وعمله يتبع حبه وبغضه wani mutum baya tsiraituwa baya rasa so da ƙi baya rasa himma da ƙwazo akan abin da yake so baya rasa talababuwa da sakaci akan abin da baya so kuma son shi da ƙinsa suna bin wannan abubuwa su makad yakunu zalika fi umurin hiya lahu adatun wa khuluq kuma wannan wannan ɗabi'a tana iya bayyana a cikin abin da yake al'ada ne ɗabi'a ce wa ƙar yakunu fi umurin arida lazima yana iya kuma faruwa ta wasu abubuwa da suka bujuro daga baya ulima anna kulla ba'ifatin min bani adama la budda lahum min dinin yajma'uhum idan muka gane wannan kamar wa iza din nan da yace to sai da ya kawo ƙarshen ta idan muka gane cewa da so da ƙi sune ɗabi'ar ɗan adam ɗan adam yana lazimtar yin abin da yake so yana kuma gudun abin da baya so kuma wannan ɗabi'u ne da ba sa rabuwa da mutum daga nan za mu gane cewa babu yadda za a yi wasu mutane su ce wai su ba ruwansu da addini ko waɗanne ɗa'ifa na cikin ‘ya'yan Adamu suna da wani addini ya jima'uhum wanda ya haɗa su. La gina, id la gina, li ba'adihim an ba'adin, domin ɗan adam social being ne, bai iya rayuwa sai ya buƙatu zuwa ga junansa. Da ya tafi da ba'adukun ba'adin sakhriya kamar yadda Allah ya ce, don wasu su zama sun ɗauki wasu a matsayin na ƙasa da su. Shugabanni suna da buƙata zuwa ga mabiya, mabiya na da buƙata zuwa ga shugabanni, maza na da bukata zuwa ga mata mata na da bukata zuwa ga maza yara zuwa ga iyaye iyaye zuwa ga yara malamai zuwa ga dalibai dalibai zuwa ga malamai yan kasuwa na bukatar kwastomomi kwastomomi na bukatar yan kasuwa kowa na da bukata zuwa ga ɗaya haka abin yake juyawa a cikin wani systematic cycle kamar yadda aka sani kowane ɗan adam yana da bukata zuwa ga wasu yan adam around him kafin ya rayu wani bai iya ciratuwa daga cikin mutane yanzu ya koma jeji ya kafa wani sansani ya ce zai rayu shi kadai bai isa ba zai iya surviving wannan yanayin ba Allah bai yi shi haka ba yace a wa ahaduhum la yastaqillu bi jalabi manfa'atin wa daf'i madarratihi manfa'ati wa daf'i madarratihi mutum daya bai iya istiqlali yace independently zai jawo kanshi duk abin da zai amfane shi kuma ya kawowa da kanshi duk abin da zai cutar da shi bai isa ba fala budda min ijtima'i ba za a yi haka ba sai an taru sai an taru ake samar da tsaro sai an taru ake samar da zaman lafiya sai an taru ake kawar da wata wata musiba ko wani bala'i wani mutum ɗaya bai isa ya istiqlali da haka ba da wani zai istiqlali da haka da annabawa sun yi amma da Allah ya ko annabawa sai mene sai ya samu musu mataimaka agare shi ya aiko su sakonsa ne da sai ba su karfin da za su yi su kadai amma sai ya samu musu da mataimaka sai ya samu musu da wazirai sai ya samu musu da rinduna ta jihadi bayan da aka faranta musu jihadi wai idza ijtama'u to kuma duk sanda mutane suka taru fala budda an yashtariku fi ijtilabi ma yanfa'uhum kulluhum mithlu talabi nuzul al-matar dole kuma su haɗu akan kokarin samarwa da kansu abinda za su zai musu amfani kowa ya amfana kamar addu'a da ake yi ta roƙon ruwa dole duka za a fita aje ai wadhalika mahabbatuhum lahum saboda ƙaunar ruwa da ake da buƙatar shi wa fi daf'i ma yadurruhum da kuma neman tunkuɗa abinda zai cutar da su kamar mene yace a mithlu aduwihim dole a haɗu a ce ya za a yi a yi maganin abokin gaba ɓarayi ko kafirai ko 'yan bandits ko makamantansu babu da wani mutum ɗaya iya maganinsu sai an haɗu da rundunoni da mataimaka da kwamandoji da kaza da kaza da kaza da kaza ya ce wa zalika bugduhum lahu wannan shine ma'anar ƙin abin da suke saɗi su tunkuɗe shi fasara wala budda an yashtariku fi mahabbati shay'in am shi sai aka aka tabbatar da cewa dole mutane su hada akan wani kaunar wani abu ga magare da duk suke kaunar shi wa bugdi shay'in am da kuma abin da duka suka hada akan kin shi wa hadha huwa dinuhumul mushtarak mushtariku al'am wannan shine addinin da aka gamu gaba ɗaya akan shi akwai addinin da kowa yana yi shine abin da kowa ya hada akan cewa muna da bukata mu samar da kaza dan maslahar mu akwai abin da kowa ya hada akan haƙƙinsa shi ne muna da buƙata mu kawar da abu kaza don maslahar to a irin nan ne za ka ga mutane za su buƙaci su haɗa kai da wanda kansu ma ba haɗe yake da shi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yadda ya amince ya haɗa kai da yahudawa a zauna lafiya a madina a kare garin gaba ɗaya kuma annabi ya cika musu alƙawarin sai da suka saba sannan ya saba kamar yadda su da dama gwamnatocin musulunci a zamana daban-daban suka yi wato alliance ko suka yi wani wata yarjejeniya da wasu abokan zamansu ko na kusa da su ko da kafirai ne don maslaha amma wa amma ikhtisasu kullin minhum bi mahabbati ma ya'kuluhu wa yashrabuhu wa yankihuhu sannan kuma bayan an hada akan san abu duka wanda zai amfanar da kin abu duka wanda zai cutar to a keɓance kuma kowane ɗaiɗaiwa cikin mutane sai ga ya keɓanta da san wani abu da yake ci da san abin da yake sha da san matar da yake aure wa talabu ma yasturuhu bil libas da neman abin da zai rufe jikinsa na sutura fa hadha yashtarikuna fi naw'ihi la fi shakhsi wannan ma sun yi tarayya duk mutane sun yi tarayya ta cikin nau'i wato buƙatuwarsu zuwa ga nau'in abinci da abin sha da abin aure kowa akwai wani abu da yake so na ci akwai abin da yake so na sha akwai irin matar da yake so ta aure kowa akwai ba dole anan ai ittifaki ya zama iri ɗaya yake so ba amma an yi ittifaki a wajen kasancewa kowa yana son irin wannan abu bal kullum minhum yuhibbu nadhira ma yuhibbuhu al-akharu la aynuhu kowannen su yana son kinin abin da wani ke so ba wanda wani yake so ba bal kullum minhum la yantafi'u la yantafi'u fi aklihi wa shurbihi wa nikahi wa libasihi bi aini ma yantafi bihi al-akhar dan kowannen su baya amfanuwa da abin da ɗayan yake ci ko abin da ɗayan yake sha ko matar da ɗayan yake aure sai dai shi ma yana da nashi abincin yana da nashi abin shan yana da nashi abin auren wanda ya wadatar da shi daga na ɗayan shi shine bal binadhiri ba haka za wannan fa duka magana ce fa a cikin sociology fa wannan fa jama'a wannan social order ce yake mana karatu haka wato ibn taymiyyah nan hatsari wancin shawuce da kake tsammani faɗin ilimin shi yanzu ka ji duk nan wani tattaunawa ce wadda inda 'yan boko masu santa za su ta mamaki sai a ce ma a dinga fassarawa ana kwatin ɗin shi in ana bincike na ilimi a cikin halayyar ɗan adam da tsarin rayuwarsa da zamantakewarsa da demografi da makamantansu kuma zai zo zai kawo maka nasoshi da za su warware wannan ka gane shi nashi to ba irin na sauran mutane ba ya ce wa haka zahiyar umuru samawiyyatu fil haƙiƙa to haka ma abubuwan da ke sakkowa daga sama al'amuran sama su ma haka suke hakikaninsu fa inna ainal matsarin lazi yanzilu fi ardi haza laisa huwa ainul lazi yanzilu fi ardi haza idan aka yi ruwa wanda zai sauka a gonarka ba shi ya sauka a gonar wani ba kowa nashi daban amma irin nau'in amfanin da za su yi iri ɗaya ne walakin nadhiruhu sai dai kininsa ne la ain ba shi ɗin ba ne wala ainul hawa'il baridul ladzi yusibu jasad ahadihim iska mai sanyi da zaka ji ta bugi jikinka ba ita ce iska mai sanyi kad la yakunu nafsal hawa'il baridul ladzi yusibu jasad al-akhar muna zaune a wuri daya duk ana sanyi muna jin sanyi iskar da naji sanyinta ba ita ce iskar da wani ji sanyinta ba sai dai irin ta ce bal nadhiru yace lakin al'umurar samawiya ta ƙa'u mushtaraka amma abubuwan da suke saukowa daga sama su suna kan wancan matakin na ishtiraki na al'am gaba ɗaya wani haza ta'allaka hubbuhum wa buguduhum biha ammatan mushtarika da haka za ka ga ƙaunarsu da ƙinsu ya zama abu ne wanda yake an yi tarayya a kansa gaba ɗaya bi khilafil umurin lati ta ta'allaku bil af'alihim katta'ami wal libasi sabanin abin da yake da alaka da abincin mutane da ayyukansu kaman abinci da sutura faqad taqa'u mukhtassa wa qad taqa'u mushtaraka ana iya samun mutane su tarayya wajen son wani abinci ana iya samun kuma ya zama sun kebanci juna haka ma wajen son wata sutura wato abin da yake cewa shine al'amuran sama da yake nufi anan wato abin da Allah yake yin wahayi da tsare-tsaren da Allah ya tsara wannan duniya da arzikin da ke saukowa daga sama duk waɗannan bayi sun yi tarayya akan so da ƙin ko da akan daidai ko da akan kuskure saboda dukkanin bayi suna da wata alaka ta bauta da Allah da ke sama dukkan bayi suna da alaka ta buƙatuwa da abin da Allah ke saukawa daga sama na arzikin ruwan sama kaga wannan ya saba wa abin da mutane suke da bukata a kansa na ƙasa kamar abinci da sutura da aure kowa akwai nau'i ko yanayin abin da yake so wai idza kana kadhalika fal umuru allati yatajuna ilaiha yatajuna an yujibuha ala anfusihim don ya zama haka daga nan zamu gane cewa dalilin da yasa bayi suke tirsasa wa kansu tashi su nemi abin da suke so saboda rayuwarsu ba ta iya tsayatuwa ba sai da samar da waɗannan abubuwa والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها على أنفسهم da kuma suke bukata zuwa ga abinda ba sa so kuma ya zama sun haramta wa kansu wannan abu wadhalika dinuhum wannan shi yake nufi da addini Allah ya fi mu sanin me muke so da zai amfane mu da haka ya wajabta mana ya ce to mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza ya fi mu sanin abin da ya kamata kar mu so don zai cutar da mu da haka ya haramta mana shirka ya haramta mana kaza ya haramta mana kaza ya haramta mana kaza to wannan shi ake nufi da addini wato samar da amfani na dindindin da tsira daga cutarwa ta dindindin me amfani na dindindin shine aljanna me cutarwa ta dindindin ita ce wuta to da haka duka duk wani abu da zai da za a yi hukuncin shi za a yi mai hukunci ne da gwargwadon alaƙa shi da waɗannan abubuwan guda biyu shi sa annabi ya ce ma wannan mutumin da ya tambaye annabi ya ce mishi da ya ce annabi ni ba zan iya burnanin da kuke kai da mu'azu ba me annabi ya ce mishi wannan kalma ya faɗa ala hadha nudandin mu ma duka faɗi tashin da muke akan aljannan ne da muke nema da kuma wutar da muke so wato mu guje ta ina fata muna ganewa wali hadha sai yake cewa okay wa kadhalika wa dhalika la yakunu illa bi ittifaqihim ala dhalika kuma ba zai yi a samar da addini ba sai mutane sun hadu akai wa huwa ta'ahud wa ta'aqud shine ya zama akwai alƙawari akwai kulla yarjejeniya wali hadha jaa fil hadisi shi sai ya a cikin hadisi wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ne ya ruwaito shi hadisi ne tabbatacce Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la imana liman la amanata lah wala dina liman la ahada lah babu imani ga wanda bai da amana babu kuma addini ga wanda ba shi da alƙawari fa hadha huwa min ad-din al-mushtarak bayna jami'i bani adam wannan shi ake magana akan addini wanda dukkanin bayi suka yi tarayya a cikin sa min iltizami wajibatin wa muharramatin na lazimtar aikata abubuwa na wajibi da guje ma abubuwa na haram wa huwa alwafa'u wal ahd daga cikin abubuwa na wajibi wanda ya zama wajibi kowa ya yi su akwai cika alƙawari da da kula da alƙawari wa hadha kad yakunu batilan fasidan idza kana fihi madarratan lahu wannan kuma shi irin wannan addini al-musharak zai zama addini ne na barna lalatacce idan akwai cutarwa a cikin sa wanda ke rajihatan alal alaman fa'atin wanda take tarin jayi amfaninsa wa kad yakunu dina haqqin ya iya zama addini na gaskiya idan kana manfa'atu idan kana manfa'atun manfa'atan khassa aw rajiha in ya zama mai amfani ne wanda yake amfani keɓantacce ko amfani marin jayi kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma abu Allah ya ce ka ce musu wanda ce suratul ikhlasi al-kubra kenan da ake ce mata ko uswatul kafir Allah ya ce ka ce musu ya ku kafirai la a'budu sam ni bana bautata ma ma ta abuduna wanda kuke bautata ma wala antum kuma ku din ba ku kasance masu bautata ma abiduna masu bautata ma ma abudu abin da ke bautata ma ba wala ana abidun ma abatu kuma da dai ba zan bauta wa abin da kuke bautawa ba wala antum abiduna ma abud kuma ba za ku bauta abin da kuke bautawa ba lakum dinukum kuna da naku tsarin addini shine addinul fasid din kenan nasu saboda a cikin shi akwai cutarwa waliya din ni ma ina da nawa addini kaga addini na iya zama fasid ko salih amma dai dole akwai addini wannan aya tana tabbatar mana da cewa kafirai suna da addininsu mai addinin nasu shine na barna da suka yi tarayya a kai musulmai suna da addininsu mai addininsu na amfani na alkhairi da suka yi tarayya a kai wa ta'ala kuma Allah ya ce ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki game da annabi yusuf ko ma kana bai dace ga annabi yusuf ba li ya'khudha akahu ya kama dan uwansa fi dinil maliki a cikin sultan shine ma'anan dini anan a cikin sultanil malik ko hukuncin sarki ko ƙarfin mulkinsa ibn jauzi ya kawo a cikin zadul masir wato ma'anoni da mabambanta banda waɗannan amma dai suna cikin ma'anoni sanannu na ma'anan dinil maliki anan wato kaga tafarkin shi kenan wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wa qatil ladina la yu'minu billahi qatil ladina la yu'minu billahi ku yaki waɗanda ba su imani da Allah ba wala bil yawmil akhir ba su imani da ranar alkiyama ba wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu waɗanda ba sa haramta abinda Allah da manzansa suka haramta wala yadinuna dinal haqqi kuma ba sa yin addinin gaskiya min alladhina utul kitaba waɗanda aka ba littafi zuwa ƙarshen aya atayu tuljizata an yadin wa hum sajirun ko da wata ga mun kablu kuma atayu tuljizata an yadin wa hum sajirun wannan ayar abinda ma da yasa ya kawo ne ta nan shine da aka ce wala yadinuna dinal haqqi ba sa yin addinin gaskiya mafhum mukhalafa shine yadinuna dinal batil suna yin addini na barna kafin nan Allah ya ambaci siffofin su sune basu imani da Allah ba basu imani da ranar lahira ba ba sa haramta abinda Allah ya haramta da manzansa kuma ba sa addinin gaskiya sai Allah ya ce waɗa daga cikin ahalul kitabi ya wanda cewa lalacewa su ce ta kai lalacewa har suka ƙaryata abin da za su yi imani da shi wannan kuma yana da cewa ashe sanda Qur'ani ya sauka ahalul kitabi sun riga sun lalace duk da kuma aka ce ya halasta a aure su matan su to kawai saboda kawai ya ce ai ana nufin ahalul kitabin da da ba su lalace ba Qur'ani ya sauka ya ba da labarin sun riga sun lalace saboda yana nan a halas ga wanda ya so ya aura yana ganin zai iya to babu laifi sayyidina Umar dan Khattab ya taba jin labarin wani sahabi Musa al-Ash'ari ko Sa'ad dan Abi Waqqas ko wani su a kasar najin Sa'ad ne ya auri Kirista ya aika mai da wasiƙa mai zafi cewa ina umarninka da ka sake ta sai ya aika mai shi kuma da reply yace wa hal haramun hiya a haramun hi shin ta haramta ne ce ba ta haramta ba amma ina ganin kai babban mutum ne mai daraja a cikin mutane bai dace a ce mata ka kirista bace bai dace bane amma bata haramta ba Allah ya kyauta waddinul haq huwa ta'atullahi wa ibadatu bai addinin gaskiya shine da'ar Allah da bauta mishi a bisa yadda Allah ya aiko manzanni suka yi bayanin bautarsa kama bayyana annad dina huwa ta'atu al-mu'tadatu allati sarat khuluqan mun bayyana cewa addini shine da'a wanda ake ta yi yau da gobe har ta zama ta wayi gari kamar al'ada wa bidhalika yakunu al-muta'u mahbuban muradan da haka ne idan abin ya zama jiki wanda ake ma da'ar sai ya zama abin so abin nufata wato Allah ubangiji abin so ne abin nufata a wurin bayinsa masu masa biyayya da da'a in aslu dhalika al-mahabba wal irada domin wannan shine asalinsa ƙauna da irada shine asalin wannan su mala yace wala yastahiqu ahadu an yu'bada wa yuqa ala al-itlaq illa Allah wahdahu ko illa Allah wahdahu la sharika la babu wani wanda ya cancanta a bautata mishi a mai da'a sakakkiya babu kaidi duk abinda yace abi duk abin da ya hukunta a aiwatar babu wannan mahalukin a duniya da ya cancanci wannan in banda Allah Ubangiji maɗaukin sarki shi kaɗai wa rusuluhu shi kuma manzanninsa su kuma su ne ulul amri waɗanda suke ma'abu wa ulul amri wa rusulahu sai manzanninsa wa ulul amri da masu riƙe da al'amari a tsi'u ana musu ɗa'a ne li'annahum ya'muruna bi da'atillah da manzanni da shugabanni ana musu da'a ne saboda suna wa Allah da'a Allah shi ake wa da'a sakakkiya su kuma da'ar da ake musu tana rataye da da'ar Allah ne manzannin Allah da annabawansa sai kuma ulul amri waɗanda su ne kala biyu akwai ulul amri ahlus sultan ko kuma ulul amri ahlul ilm masu shugabanci da kuma masu rike da kambun ilimi na gadan annabawa duka ana musu da'a karkashin da'ar Allah madaukakin sarki amma su da'ar su ba sakakkiya ce irin wanda ake wa Allah ba kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi muttafaqi alaihi kamar yadda yake cikin hadisi wanda aka yi ittifaki akan sa a zahiri kamar yadda lafazin kinnawa Bukhari da Muslim sun ruwaito shi daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda haka sauran malami ma sarwato su annabi yake cewa man ata'ani faqad ata'a Allah wanda yayi mun da'a to Allah yayi mada'a wa man ata'a amiri wanda yayi mun shugaban da na nada wakil na da'a shugabanci da'a faqad ata'ani ne wa da'a wa man asani faqad asallaha wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama taurin kai ya kangare to Allah yake wa taurin kai waman asa amiri faqad asani wanda ya saba wa shugabana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce to ne saba ba wa ammal ibadatu falillahi wahdahu laysa fiha wasita ita ibada to Allah kadai ake yi mawa ba a san wani ya shiga tsakani inna ma na abuduhum li yuqarribuna illahi zulfa wannan shirka ne kada ka sa boka a tsakani kada ka sa malami a tsakani kada ka sa wani sharifi ko wane ne bai shiga tsakanin bawa da ubangijinsa a wajen bauta fala yu'badul fala ya'budul abdu illa Allah wahda kada bawa ya sake ya bauta wani sai Allah shi kadai kama kad bayyana zalika fi mawadi kamar da aka bayyana haka a wasu wurare wa bayyana anna kullu amalin لا يكون غايته إرادة الله وإبادته فهو عمل فاسد غير صالح يتي من بيّن كما تشوى دون أيك wanda zai zama asalin manufar shi ba Allah ake nufata da shi ba ba ibada ake soya wa Allah ba to wannan aiki shirme ne barna ne ba shi nagarta batilun ghair haqqin aiki ne na barna ba na gaskiya ba la yanfa'u sahibahu san ba zai yi ma mai yin sa amfani ba da dai duk wani aikin da za ka yi a duniyan nan ya zama manufarka da shi shine neman kusanci zuwa ga Allah sauke nauyin ibada da Allah ya ɗaura maka neman lada a wajen Allah karka sanya wa kowa nasibi a ciki kowaye karka yi don wani ya gani ya ji daɗi ko ya ji haushi ko ya yaba ko ya yi tsaki ko ya ga abin da kai ya dace karka yi don abin da ake yayi karka yi saboda mutane suna so a yi irin wannan abin karka faɗi magana ta addini don an wayi gari ita talakawa suke son ji ko ita masu kuɗi suke son ji ko ita masu sarauta suke son ji ko ita ɗalibai suke son ji ya zama kawai Allah kake nufi wannan shine tsantsar tauhidin da ake magana da ka tsantsanta bautarka ya zama babu wanda yake da nasibi kwata-kwata a cikin ayyukan da kake da zuciyarka ko da halshenka ko da gaɓoɓinka sai Allah Ubangiji maɗaukin sarki wanda ya haka shi ya tsira wanda ya saba da haka ya taɓe Ubangiji Allah ka raba mu da taɓewa zai fara kawo nasoshi da ayoyi da za su goyi bayan waɗannan maganganun da yi wanda ma wannan ita ce ɗabi'ar da ibn timiya yake gudana a cikin littafin duk sanda ya kawo magana zaka ji ya jero zance ya kafa mai wato taraku na ka'idoji sai kuma ya biyo baya da nasoshi yanzu zai ta kawo mana ayoyi ne sai ka gaji da jinsu sannan ya kawo hadisai sannan ya kawo asarai daga malaman farko akan ainihin wato tabbatar da abin da yake faɗa na tsantsanta bauta ga Allah na cewa addini babu mutumin da bayi da addini sai dai ya zama na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba babu wata al'umma ta tsare ta daga addini hatta 'yan addini rashin addini su ma addini suke gashi lokaci ya ƙure sai dai mu saurara ana jiya mun manta ba mu sanya yan uwanmu a cikin addu'a ba mu sake ambatansu ko mu sa su cikin addu'a jama'a malam Ismail Sahabi wanda Ismail Sahabi dan dai zamani ne ya jujjuya shi ma fadan dara hadisi ga wanda ba su sani ba kanin malam Musa Sahabi ne da kuma akwai CD shi ma dukkanin su kanin malam Musa Sahabi ne ko kuma wanda da aka ce dan gida Alhaji San dan sarki waɗannan mutanen guda uku an samu wato yan yan kidnappers sun kama su sakamakon zuwa gona da suka yi a can yankin doka sannan kuma suka kashe wani alhaji bashar wanda ake ce mashi gobinda wanda shine shugaban mahauta tudun wada ta nan zaria muna Allah madauki sarki ya gafarta mishi ya sa yayi mutuwar shahada Allah kuma ya rike mishi bayan shi su kuma da aka kame muna roƙon Allah ubangiji mu sanya su cikin addu'o'in mu dare da rana cikin sallolin mu da cikin addu'o'in mu ubangiji Allah ya zama gatan su Allah ya tsare su Allah ya fuddo su lafiya Allah ya dawo da su cikin iyalansu Allah kuma ya baima mazuwansu haƙuri da juriyan jure wannan musiba kuma mu sa sauran ƴan uwa musulmi jama'a musulmi da sauran wato kamammu musad'afina waɗanda waɗannan matsiyatan mutane suka kakkama a yankunan mu dinnan nan jihar Kaduna jihar Zamfara jihar Katsina jihar Sokoto Allah kaɗai sun yayawarsu wanda suke cikin dazuzzuka suke cikin trauma suke cikin suke ganin bala'i da musiba a mai da ɗan adam kamar akuya a ɗaure shi ana cinikinsa a ɗaure mutum wani har hannun shi ya tsutsa saboda ɗauri da ƙafarsa babu wanda yake iya yin komai gwamnati ta kasa yin komai abin conspiration da ke cikin abin ka kasa ma fahimta shi to wannan abin tashin hankali ne abin damuwa ne kuma abu ne na mu tashi mu tsayi wajen addu'a da neman ubangiji ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana rangwame Allah ya canza mana da abin da ya fi wannan alkhairi waɗannan shugabanni da suka ƙin abin da ya kamata Allah kana kallon su Allah kafi ƙarfinmu kafi ƙarfinsu da su ‘yan bandit ɗin da shugabannin da jami'an sojojin da mu talakawa Allah dukanmu bayinka ne Allah muna kai maka kukan rauninmu da ƙarancin dabararmu ya Allah kai mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu waɗannan shugabanni kuma na roƙon Allah madaukin sarki sa su farka daga baccinsu ubangiji Allah sa su zama mutane masu azama wanda suka san haƙƙin abin da ke kansu na shugabanci haƙƙin da ke kansu na shugabanci na kare dukiyoyi da rayukan mutane da mutuncinsu ya Allah ka ba su damar saukewa idan ka san ba za su sauke ba Allah a cikin iliminka Allah kai mana maganin abin da ya fi ƙarfin mu ka canza mana da abin da zai zama mana alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi